أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
babu man ragiba anil madinati babu wanda yake a madina hukuncin wato ko magana akan wanda yake a madina
da sana abul yamani akhbarana shu'aib an az-zuhri qala abarni sa'id ibn al-musayyib anna aba hurairah radiyallahu anhu qala abu hurairah Allah ya kare da gare shi kara ya ce sami'tu rasulullahi naji sallallahu manzo Allah alaihi wasallam sallallahu yaqulu, alaihi wasallam yana cewa yatrukuna al-madinata Wasu- ala khairin ma kanat mutane za su bar madina alhali sannan ne mafi alherin yadda ta kasance za su bar alheru da yawa a madina su tafi wasu guraren don neman alherin duniya
la yaghshaha illa al-awafi ya zama a sannan ba mai zake mata sai ko namun jeji ko tsuntsaye Hmm. yuridu awafiyas sibai wa dairi yana nufin ma- masu neman nama na tsuntsaye na zakoki da tsuntsaye
wa akhiru man yuhsharu ra'iyani ƙarshen wanda za a tasa wasu makiyaya ne guda biyu min muzainata daga ƙabilan muzainata yuridanil madinata suna nufin madina yan iqani biga na mihima suna wa dabbobin su tsawa irin yadda masu kiwo suke wa dabbobinsu
fayujidana ha fayyajida ne hawu husham sai samu madina gaba ɗaya ba mutane sai dabbobi sai namun jeji hatta iza balaga saniyatul har wada'i yayin da suka je go da ake kira saniyatul wada'i kharra ala wujuhima su ma sai su faɗi bisa fusakunsu su ne ƙarshen wanda wato za za a karɓi rawukansu a ƙarshen zamani
da sana abdullahi ibn yusufa khabarna malikun an hisham bin urwata an abihi an abdullahi ibn zubairi an sufyan bin abi zuhairin radiyallahu anhu annahu qala a sufyanu na abin zuhairin ya ce سمعت رسول الله صلى الله na ji manzo عليه Allah sallallahu alaihi وسلم يقول wasallam yana cewa تفتح اليمن za a buɗe Yaman فيأتي musulmi za su buɗe Yaman fayati qaumun yabussuna wasu mutane su zo suna yaɗuwa wato da dabbobinsu suna kora dabbobinsu fayatahammaluna bi ahlihim su ɗau- su labtu da iyalinsu daga Madina wa man ada'ahum da duk wanda yadda ya be su wal madinatu khairul lahum wato su bar madina su koma yaman da zama saboda ganin kamar yaman din ta fi alheru na duniya manzo Allah ya ce wa'annan da za su bar madina nan ai madina ta fi musu laukanu ya alamuna da sun san me suke ciki
wa tuftahu shamu wato kamar wato abin da yake cikin madina na daga fifice fifice na'am kamar fallar yin sallah a masallacinta wanda wasu malamai suka ce ai ya fi ma daga sallah a kowane masallaci wajen malikawa da malaman madina da kuma ladan zama a cikin madina da wani wannan daga fa'idojin da ake samu na duniya da lahira
wa tuftahu shamu za a buɗi sham fayati qaumun wasu mutane za su zo yabussuna wato wanda yake suna kora dabbobinsu fayatahammaluna bi ahlihim wa man filafto ada'ahum da iyalinsu da wanda ya be su su tafi su da iyalinsu da kayansu gaba ɗaya da duk wanda ya yadda ya be su wal madinatu khairul lahum alhali su zamansu a madina haka ɗin ya fi musu law kanu da ya'lamuna sun san abin da yake akwai wa tuftahu al iraqu za a buɗe iraq yati qaumun da wasu mutane yabussuna za su zo suna eh, wato suna kora dabbobinsu fa yatahammaluna bi ahlihim wa filafto man da iyalinsu adahum da duk wanda ya be su ya yadda ya be su wal madinatu khairul alhali lahum zamansu a madina ya fi musu law kanu da ake ya'lamuna sun sani
babul imanu ya'rizu ila al madinati babin cewa imani yana tarowa zuwa madina
حدثنا إبراهيم بن المنذري حدثنا أنس بن إيار قال حدثني أبو عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم manzala قال sallallahu alaihi wasallam kala ya ce إن الإيمان hakika imani لا يعرض إلى المدينة yana tarowa zuwa madina كما تعرض الحية إلى هجرها irin yadda macijiya take tarowa ta nannado ta nannado a cikin raminta
babu ismi man kada alul madinati babin zunubin man kada ahlal madinatu wanda ya nufi mutanen madina da wani makirci ya nufi wani abu mummuna da mutanen madina
da sana husain ibn huraisin akhbarana al-fadl ibn ju'aid an aisha ta babana alfaru an ju'aidin an ju'aid an aisha ta qalat eh wato daga aisha is sa'adu eh is sa'ad ibn abi waqas qalat tace sami'tu sa'ada naji mahaifi na sa'ad ibn abi waqas Radiyallahu anhu.
Allah ya kara yadda a gare shi qala yace sami'tu an-nabiyya sallallahu naji alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam wasallam yana cewa la yakidu ahlul madinati ahadun ba wanda zai ce zai wa mutanen madina wani makirci na'am illa amma illan ma'a sai ko ya narke kama yamma ulmiluhu fil ma'i irin yadda gishiri ke narkewa in an zuba a ruwa in an zuba shi a ruwa
babu adamil madinati a wata ruwayar a- wato a ruwayar muslim wata ruwaya ta muslim ya ce ba manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan da za a yi wani ya nufi mutanen madina da wani abu mummuna sai ko Allah ya narkar da shi a wuta irin yadda darma take narkewa ko irin yadda gishiri yake narkewa a ruwa babu adamil madinati babin tsaunukan madina
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا ابن هشام قال أخبرني أروة قال سمعت أسامة رضي الله عنه قال na ji usama ibn zaidin masoyin manzo dan masoyi Allah ya kara yadda a gare shi Mm.
kala yace أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آدام manzo المدينة Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau ya dubo kasa bisa wani tsauni daga tsaunukan Madina فقال yace da wanda suke tare da shi هل ترون ما أرى kuna ganin abin da nake gani إني لأرى مواقع الفتن هلال بيوتكم ni ina ganin guraren afkuwar rigingimu a tsatsakin gidajenku كمواقع القدر kamar yadda ruwan sama yake sauka
تابعه مأمر wato cewa za a ringa rigingimu a cikin madina wanda rigingimin sun faru tun daga kashe saidina usman an samu wasu da suke da wasu musulmi ne suka ce abinda saidina usman yake ai bai daidai ba suka zo suka kashe shi a cikin madina kuma bayan nan abin ya ta tafiya haka ana samu musamman kamar ranar da aka yi yakin da ake kira harratu yawmul harratu to
تابعه مأمر mm, ma'amar ya yi wa sufiyanu mutaba'a وسليمان بن kasirin كثير da kasirin عن الزهري sun ruwaito daga zuhuri shi hadisin ma'amaru din nan gaba buhari zai kawo shi a kitabul fitan نعم shi ko ruwa sulaiman da kasirin muslim ne ya ruwaito
باب لا يدخل الدجال المدينة babin cewa bayan da za a yi dajjala shiga madina
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبي عن جده عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ya kawo وسلم daga manzo Allah قال sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce لا يدخل المدينة رؤب المسيح الدجال firgita ta basiru dajjal ba za su shiga madina ba يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان laha yau ba izin sab'atu abwabi madina tana da kofofi bakai a wannan rana Mm.
a lokacin da dajjal zai bayyana madina tana da hanyoyin shiga guda bakwai نعم kowace hanya ta shiga madina allah zai wakilta mala'iku biyu da za su kare madina daga a ce dajjal ya shiga
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال Ya- abu huraira ya ce قال رسول الله صلى الله maza da عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce على أنقاب المدينة ملائكة akwai mala'iku a kofofin madina لا يدخلها الطاعون bayan da za a yi ɗa'o ne shiga madina ولا الدجال haka nan dajjal ba zai shiga mu- a madina ba
حدثنا إبراهيم بن المنذري حدثنا الوليد حدثنا أبو عمرو حدثنا إسحاق حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ya kama وسلم daga annabi قال sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa min baladin ba illa wani sai dahu gari sai ko dajjalu dajjal zai ta zai shiga wannan garin zai taka wannan garin illa makkata wal madinata in banda makka da madina makka da madina su wannan ba zai samu shigar su ba
laisa lahu min niqabiha naqabun ba wata kofa ta shiga madina illa alaihi al malaikatu sai ko akwai mala'iku da suke gadin wannan kofar safina sun yi sahun yahrusunaha hali kasance wasu suna gadinta thumma tarjufu almadinatu bi ahliha salasal sannan jafati madina ta raurawa da ma'abutanta har sau uku fa yukhruju Allahu kulla kafirin wa Allah ya fita munafiqin duk wani kafiri da munafiki daga gare ta ya zama sai mu ne tsarkakakku Na'am.
suke zaune a Madina
نعم حدثنا يا ابن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال Aba Sa'id al-Hudri Allah ya kare da gare shi ya ce حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana wani hadisi dogo عن الدجال game da dajjal فكان فيما حدثنا به yana أن cikin قال abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana da yace ياتي الدجال dajjal zai zo وهو محرم عليه ان يدخل نقاب المدينه shi kam an hana shi an haramta masa ya shiga ta farkunan Madina
نعم ينزل بعض السباح da التي zai في sauka المدينه sashen filaye da suke wajiyar madina فيخرج إليه يومئذ رجل wani mutum ya fito zuwa ga dajjal a wannan rana هو خير الناس a wannan wakaci wannan mutum shine fiyayyen mutane أو من خير ko الناس ko a'a yana cikin waɗanda suke mafifita a sannan ana فيقول cewa hariru ne Na'am.
yanda ma'amar yau haka yato a jami'u ɗinsa "أمم، fa ya ƙulu Mm.
mutumin ya ce da dajjal أشهد أنك الدجال na shaida na tabbatar kai ne dajjal الذي حدثك حدثنا عنك رسول الله صلى الله wannan عليه manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya حديثه faɗa mana labari فيقول الدجال dajjal ya ce أرأيت إن قتلت هذا ثم yanzu ya أحييته ce da jama'a da suke tare da shi yanzu in na kashe wannan mai cewa bai yadda da ni ba kuma na dawo na raya shi هل تشكون في الأمر zai zama akwai wani ragowar kokonto da zai rage tare da ku game da lamari na za ku yi kokonto game da lamari na فيقولون Su ce لا a ai ba za su kokonto ba in dai har ya kashe wannan ya raya shi فيقتله ثم dajjal ya kama يهويه mutumin nan ya kashe kuma ya raya
فيقول حين يهويه sai mutumin ya ce wakacin da dajjal ya sake raya shi والله ما كنت قد أشد بصيرة مني اليوم a wallahi tun da nake ba san da na fi gane lamarinka irin a yau a yau ma na ƙara tabbatar da cewa kai ne dajjal فيقول الدجال dajjal ya ce أقتله ku bari in sake kashe shi tun da an kashe shi an gwada masa amma ya ƙi gas- gaskatawa فلا يسلط عليه a wannan mara ta biyu allah ba zai ba shi iko akan ya kashe shi ba
باب المدينة تنفي الخبث a wannan babi ne akan cewa madina tana kore duk abin da yake dauɗa kazanta daga gare ta مم. حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال jabiru ya ce جاء أعرابي إلى wani balarabe النبي ya صلى zo الله da عليه annabi sallallahu وسلم alaihi wasallam فبايعه على yi الإسلام masa cappa bisa musulunci فجاء من الغد محموما sai balaraban nan ya zo kashe gari janta ya kama shi zazzabi ya kama shi فقال ya ce أقلني ya rasulallah ina so ka ya- ka yafe min cappar da ne da ne cappar zan zauna wajenka amma ina ganin zaman ba zai yiwu ba فأبى ثلاث مرار manzala ya ce shi ba zai zobe masa ba zai yafe masa ba har sau uku suna haka
فقال manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce المدينة madina كالكير kamar zigazigai ne na makera تنفي خبثها tana kore dauda daga gare ta وينسو طيبها abinda yake mai tsarkinta yana ta da ƙarshi yana fitowa fili حدثنا سليمان بن عرب حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول a naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهد yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ga yakin Uhud رجع ناس من أصحابه wasu a cikin sahabbai suka dawo فقال فرقة wata jama'a daga musulmi suka ce نقتلهم wannan da suka dawo daga wajen yakin nan ba maganin su sai ko mu kashe su وقال فرقة wasu suka ce لا نقتلهم ka a kan mu ce za mu kashe su tunda dai sun ce sun yi imani فنزلت sai aya ta sauka فما لكم في المنافقين فئتين me ya same ku alhali ku zamo kungiya biyu a game da munafikai wanda duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita wajen yaki Mm.
amma shi ya dawo daga bayan manzo Allah ya tabbata munafiki نعم
وقال النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace إنها تنفي الرجال ita Madina tana kore mutanen da ba na kirki ba كما تنفي النار خبث kamar الحديد yadda wuta take kore daudar da ke cikin bakin karfe
باب wannan babi ne
حدثنا عبد الله بن ba a faɗi tarjamarsa ba Mm.
to حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي سميت يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله ya عليه kama ganin وسلم sallallahu alaihi wasallam قال manzo Allah ya ce اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة Allah ina roƙonka ka sanya wa Madina ninki biyu na abin da ka sa a Makka na daga albarka.
تابعه عثمان بن عمر عن يونس
To, حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله Annabi عليه sallallahu alaihi وسلم wasallama كان إذا قدم ya من kasance سفر idan ya dawo daga tafiya فنظر إلى جدرات ya المدينة duba zuwa dakunan Madina, bangwayen Madina, أوضع راحلته sai yakan yi gaggawa da taguwarsa.
وإن كان على In دابة yana kan dabba, حركها من sai ya motsa قبها dabbar ya ƙara sauri don ya shiga Madina, saboda san Madina da ke tare da manzo sallallahu alaihi wasallam.
باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤرى المدينة babin kimman anar sallallahu alaihi wasallam daga a ce madina ta wayi gari ba mutane حدثنا بن سلام أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال a anas ibn malik yace أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد mut- banu salimata sunan Mm.
kabila ce Mm.
daga kabilun mutanen madina Mm.
sun yi nufin su taso daga unguwar da suke Mm.
wadda tana nesa da masallacin manzon Allah Mm.
sallallahu alaihi wasallama don su dawo kusa da masallaci
فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤرى المدينة Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kya tsiraita Madina a ce wajiyar Madina ba gidaje. Garin da ba gidaje daga waje ai ya zama kamar tsirara.
وقال Ya ce يا بني سلمة ya ku banu Salima ku kaɗai على ne a Larabawa wanda ake kiransu banu Salimata da kasarar lami.
نعم Sauran Salmatu ne ko Salamatu amma Na'am.
su wannan Salimatu.
نعم ألا تحتسبون آثاركم Yanzu ba kwa neman samun ladan takawa da kuke kun fi duk sauran mutan Madina takawa zuwa sallah to yanzu wannan ladan da kuke samu akan wannan takawa ta ku bai ishe ku ba
فأقاموا wannan yasa banu salimata suka ci gaba da zama a unguwar da suke Malamai da باب yawa sun ce akan haka ne aka saukar da inna nahnu nuhyil mauta wa naktumu ma qaddamu wa asarahu ay نعم hudahum ila al masajid مم. باب wannan babi ne shi ma dai ba a tarjama مم. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu قال alaihi wasallam ya ce ما بين بيتي ومنبري روضة من abin رياض da ke الجنة tsakanin ɗaki na da mimbari na dausayi ne daga dausayin aljanna ومنبري على حوضي mimbari na za a tashe shi bisa tafki na a ranar alkiyama مم. حدثنا عمر بن اسماعيل حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت Mm, لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه wato suka ce ma'ana hadisin shine cewa مم.
in dai ka lizumci mimbarin manzo don ayyuka na kirki نعم to haka zai sa a ganka a tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka sha daga alkausara نعم to wa- wannan hadisi yana cikin hujjojin malaman madina مم.
da suke ganin cewa madina gaba take da makka Eh, domin ya tabbatar manzala sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a wannan hadisin cewa wajen da ke tsakanin ɗakinsa da mimbarinsa yana cikin aljanna kuma ya faɗa a wani hadisin cewa gwargwadon inda ɗayan ku zai ajiye baka a aljanna ya fi daga duniya da baki ɗayan abin da yake cikinta to حدثنا حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت يا كبر عائشة الله قالت دا قالت عائشة تتي لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقتين da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina wu'ika Abu Bakarin wa Bilalun aka kama sayyidina Abubakar da zazzabi sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu sai zazzabi ya kama shi haka nan Bilalu فكان أبو بكر إذا أخذ الهما إذا زبي إذا تجري شيء يقول كل امرئ مصاب في آله والموت على من شراك آله kowane mutum yakan waye gari a iyalinsa alhali ga mutuwa ta fi kusa gare shi fiye da hancin takalminsa
wa kana bilalun bilalu ya kasance idza aqla anhu al-humma lokacin da zazzabin ya saukaka gare shi yarfa'u aqiratahu sai ringa daga muryarsa yaqulu yana cewa alala tashiri ala abitanna laylatan biwadin wa hawli izhirun wa dalilu wa ala aridan yawman miyaha madinatin wa hal yabdu alli shabatun wa dafilu alala tashiri yana cewa na'am kai can karamin sani na hal abitanna laylatan zan samu ko in kwana ko da dare ɗaya a wani fili wa haule izhirun alhali icen isiru yana daura da ni wa jalilu haka nan da dutsen jalilu yana daura da ni wa hal aridan yawman miyaha majannatin yalla zan samu in gangare wa ruwan bato rafin da ake kira mijannatu ko da rana da wata rana ɗaya a ce na je wannan rafi da ake kira mijannatu rafin mijannatu rafi ne da yake daf da cikin makka na'am wahal yabdu walli shamatun wa dafilu yalla dutsen shamatu da dutsen dafilu zai bayyana gare ni yana faɗa ne yana nuna tsananin begensa ga ga makka na'am Ala.
ya ce Allahumma la'an shebata bin rabi'ata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kala an ci shebatu bin rabi'ata wa utbata bin da umma rabi'ata tabna rabi'a wa umayyata bin khalafin da umma tabna halafin kama akhrajuna min saboda sun fitta ardina mu daga ƙasar mu ila ardil waba'i sun da kama ƙasar da ake yawan zazzabi thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wasallam ya ce Allahumma habib ilayna Allah almadinata ina roƙonka ka sanya san Madina a zukatanmu ka hubbina makkata irin san da muke wa Makka aw ashadda kai ya mafi tsanani daga san da muke wa Makka Allahumma barik lana fi Allah ka sa'ina sanya mana albarka a babban ma'auninmu da wa fi ƙaramin muddina ma'auninmu wa sahiha la- ka lana sanya Madina ta zamo gari ne na zaman lafiya na inganta jukkuna gare mu wan qulhum maha ila ka aljufati ci- ka ciri zazzabin da ake yawan yi a Madina ya koma juhufa قالت da Aisha ta ce وقدمنا المدينة mun je Madina وهي أوباء الأرض الله alhali ita ce ta fi ko'ina yawan zazzaɓi ko annoba a cikin duniya قالت ta ce فكان بدهان يجري نجلا buɗahanu rafin buɗahanu ya kasance yana gudana ya wato yana gudana a saman ƙasa تعني ماء yana آتنا nufin ruwa wanda yake a kwaɓe
حدثنا يا ابن بكير Mm, wato cewa ashe ruwa wanda yake a gurɓatacce yakan sabauta annoba yakan sabauta annoba to حدثنا يا ابن بكير حدثنا ليس أنا خالد بن يزيد عن سيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال sai da namar Allah ƙara da gare shi ya ce اللهم ارزقني شهادة في سبيلك Allah ina roƙonka ka azarta min shaye shahada a cikin taimakawa addininka.
واجعل Allah موت ko ya amsa addu'arsa Abu Nu'lu'a ya Mugira tun shubata ya kashe shi ranar Laraba. Ya rage kwana hudu Zulhijja ya mutu a shekara ta 23 daga hijira. To, واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم ka sanya mutuwa ta zamo a garin manzanka sallallahu alaihi wasallama.
وقال ابن aka زرع karɓi nasa ko a madinan wato da shi abu lu'lu'a ya kashe shi kuma aka binne shi a wajen sayyidina abi bakar radiyallahu anhu da su biyan da an binne su wajen manzo sallallahu alaihi wasallama a wajen da yake ya fi ko ina ɗaukaka don ko al'arshi ba ta kai matsayin inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba
وقال ابن زريع عن روي بن القاسم عن يزيد بن أسلم عن أمه عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت سمعت sai عمر da يقول Hafsatu, matar ناوه manzo sallallahu alaihi wasallam tace na ji sai na mare na fadar kamar wannan wato hadisin kamar yayi munasaba da hadisin da ya gabata saboda gashi mutan makkan sun dawo suna son madina har sai na mare yana addu'a cewa shi ko ransa za a karba to a karba a madina نعم وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة سمعت عمر رضي الله عنه na ji sai na mar Allah ya kara yadda gare shi yana fadar haka alhamdulillah ba kwana kitabu sami an gama kitabun hajji eh, gashi an gama a kwanukan hajjin ana dab da tsayuwa arfa ma shi ya sami husnul muwafaqati نعم